الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 22 ga watan safar ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 63 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ka'ida shi'a 64 daga cikin jeren giyan kasusuwan عقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب ولفن عبد الرحمن بن سعد بن علي الشفري الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير idan yan basu manta ba har yanzu malam bai gushe bayyana bayyana mana hakikanin aƙidan 'yan shi'a da suke da ita da suke cewa alkur'ani mai girma ba cikakken littafi ba ne akwai ƙare-ƙare akwai rage-rage akwai canje-canje da abubuwa marasa kyau duk sun faru a cikin alkur'ani mai girma to shi ne mala yake maida masu da martani da zuwa da maganganu waɗanda suke tabbatattu ne a kansu allah madaukin sarki kiyaye musulmi da fadawa cikin waɗannan mugayen aƙidu allah ya taimake mu mala ya ce wa kalar khomeini khomeini shi ne na shi'an yanzu ko ya ce na hannu na fil ƙor'ani sotul munafikun mu muna da sotul munafikun a cikin ƙor'aninmu in ji yan shi'a walaisa inda na sotul kafirun amma na ba sotul kafirun mun gano wannan da kyau ku su ba ruwansu da arna ku gano wannan kenan sotul kafiruna suwa suka kara eh yawwa su suna da ba su kenan wannan komeni kai tsaye ya tabbatar da mai kenan a ƙur'ani akwai ƙari an gano wannan da kyau ko ya tabbatar da akwai ƙari sau da su a ƙur'aninsu ba sotul kafiruna amma kai ƙur'aninka babu eh ya rage a'a ba ƙari ba rage a'a cewa yi su suna da suratul munafikun amma ba su da suratul kafirun a ƙur'anin ka ba suratul munafikun kuma akwai kafirun to su nasu ba kafirun me kina ka samu ina ragin a'a ba rage ko ɗaya ina ƙarin su sun ce an sa kuna ruɗa kanku ne mun gano wannan da kyau ku ƙur'an da ke hannunka sun ce jabi ne ba ƙur'ani ba ne to yanzu ana maganin ƙur'aninsu ne a san da ka kawo wannan maganin ko kana tattauna ɗan shi a ka ba shi daman kayar da kai yanzu a ƙidansu me suke tuhuman ƙur'ani da shi shi kenan kawai duk abin da aka ƙara ya ɓaci mun fahimci wannan da kyau ku in ka ce akwai ƙari akwai ragi ƙura'anan guda nawa ne sai ce shi bai san ƙura'ani biyu ba ɗaya sani daga nan sai ya saki maganin da kuke yi sai kuma kan ƙura'ani biyu mun fahimci wannan da kyau ku sai ka ce ok to yanzu kana tunanin akwai ƙari kenan a cikin ƙwar'ani an ƙara sotul kafiruna to anan za ka tsakwai maganinku shi sa cikin usulul fiƙe sai an karantar da kai abin da ake ce ma tartibul adilla ya ke tsara bayanai da dalilai in za a yi muƙabala da maƙiya Allah ya ce muke mu to kun ji babu sotul kafiruna a ƙwar'anin saboda su ma alkafiruna ɗin ne wannan bayani ya faɗe shi a cikin littafin sawani'ul ayyam shafi na 130 na 44 li'abil fadli albarka'i shi ya ɗauko ya ce komini ya faɗi kura ta ci kura wa inda masu ila an sababi adam zikir ala isma ali radiyallahu anhu yayin da aka tambaye shi me yasa babu sunan ali a cikin alkur'ani wannassa alaihi fil imama da kuma nassoshin da suke bayani akan babu shugaba a bayan annabi sai ali me yasa babu waɗannan a cikin alkur'ani aka tambaye khomeini me yasa duk binciken aka bincika ba za a samu wannan a ciki ba kun gano wannan da kyau ku me yasa ajabu sai khomeini ba da ansa cewa innan nabiyya أحجم على التطرق في الإمامة في القرآن لخشية أن يصاب القرآن من بعد بالتحريف أحجم شين يا جني أن التطرق يبياني كررا دنجني الإمامنش أشين القرآن صورا كدا أباينش أشنز القرآن ينزو مثالي wannan maganan bari in jefa ta gare ku me aka samu kenan eh an tambaye ku mene me yasa a cikin alkur'ani annabi bai yi bayanin sunan alƙarara da kuma nassin imamancin shi ba sai ce tsoro ya ji kar ya zama a bayan shi makiya su ciccire a samu canje-canje da ƙare-ƙare da jone-jone a cikin alkur'ani yanzu mai faru kenan yawwa tuka da warwara haka wata kwakwalonku ya rika auno muku abubuwa ga malaman su manya a baya sun ce ƙur'anin ya sauka da waɗannan abubuwan duka cirewa aka yi yanzu komeni ya ce annabi bai yi ba tsoron me tsoron haka sai ka ci a to yanzu akwai tafka da wurara tsakanin komeni dawa da imaman shi'a kenan kun ji ɗaya na biyu to shi ne sai ku shigo da abin da kuke son ku shigo da shi yanzu sai ku jefa masa ƙalubale ku bar su da ƙoƙarin kare kansu game da tafka da warwara da ɗirkan juna da suke tsakaninsu dawa shugabanninsu isu isu an gano wannan da kyau sai ku basu da wannan su karata can yanzu manyan malaman su irin su kulaini sun kawo cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba je ko ina ba komeni ya zo ya ce babu annabi ya ma ji tsoron yi ne raka abin da aka faɗin ba ma haka ba ne ka gano wannan da kyau wannan maganan ba karamin duka ne a fuskansu ba kawo muku ita da malin ya anan ko to taimakon wani karatu ne da zai yi a gaba saboda ai akwai 'yan shi'an da suke ganin san babu kare ba rigicin kur'ani kun gano wannan to amma ba za su rufe bakinsu ƙarshen maganan ba sai kuma sun faɗa abin da ke nuna akwai ƙarin kuma akwai rage salo ne na taƙiya da kuma yaudara suke kawo ka zama wajibi ku san wannan in ba ku san wannan ba ku aƙidan shi a zai maku wahalan warwarewa yanzu a maganan komeni da maganan manyan su da su gabata shekara dubu akwai tufka da warwara sai ka ce maɗan shi a waye makaryaci a cikin su biyun in ya ce kuleni sai ka ce ai kuleni ba maganin shekawa ba sai ka ɗauko imami daga cikin imaman nan sha biyu wanda aka ce ya faɗa sai ka ce ya da komeni da wane nake magana kun gano wannan da ke ku na farko yana cewa wancan imami daga cin a'imma ya yi karya ya warware mai isma to ya warware mai imamanci to ya yi rida a shi'a in kuma ya ce komeni to ya kafirce ma imamin zamanin shi ya yarda a shi'a to dole neman rami ɗaya daga cikin ramukan ya fada to daga nan ne in ka zo sai ka ce to kuma a mataki na biyu kuna tuhuman annaba da ha'inci komeni na tuhuman annaba da ha'inci domin ya ce annabi Allah ya saukar da abu shi ya ji tsoro ya ƙi kawowa mun gano wannan da kyau ku na uku zargin da suke yi na akwai ƙare-ƙare da rage-rage a cikin alkur'ani suna tuhuman annabi ne ya fara ragewan kun fahimci wannan da kyau ku saboda an bashi bai kawo ba an ce duwa ya faɗi maganin nan ka ce kwamene ne a ina sai ka ce a cikin littafin shi mai suna kashful asrar a shafi na 149 a hadisi na biyu da ke bayani akan imama nazartun ukhra fil imama yace sake sabon duba da sake sabon lale dan gani da abin da ya shafi imamanci kun ji takadari ko eh Allah maraukin sarki ya kiyaye to wannan abin da yake so jama'a kowanne daga cikinku ya riga tsayawa yana nazari da kanshi yana ƙara jaddada fahimtin shi game da waɗannan abubuwan domin waɗannan takadaran dole sai da kyakkyawan nazari da kyakkyawan mai zarfafa bincike a ciki in ba kan matsala na tafi allah maɗaukin sarki ya ce mu malai ce ta'alikun muhimmun ga wani ta'aliki mai matukan mahimmancin gaske fin nususus sabiqa shahadatun min shiyukh shi'a ala annahu laysa li amri a'immati barkuci wai kun sa abin da yasa shi'an yau suke musa taharifi a cikin qur'ani amma shi'an da ba sa musa wanda suke tabbatarwa abin da ya sa shi an yau sun lura da cewa wannan aƙidan na taharif ya sa da yawa daga cikin jama'a sun ƙi shiga shi'a kuma ana ƙyaman shi'an wannan ya sa su na yau sai suka ƙoƙarin su zare aƙidar to ƙoƙarin zare wannan aƙidan a cikinsu abu ne wanda ba zai yiwu ba kamar misali ne a cikin da'awar sunna a najeriya ka ce za ka zara abubakar gumi zai yiwu ba za ka iya ba ko ka ce a cikin da'awar izala ka ce ba a taɓa yin wani mutum wai shi samaila idris ba wannan ba zai yiwu ba kamar ka ce a ɗariƙan tijjaniya ne ba a taɓa yin ibrahim kaulaha ba ko shehu tijjani ai ba zai yiwu ba kun fahimci wannan kama da awon shi'a ne ka ce ba a taɓa yin abdullahi ɗan saba'i ba sai kai jahili ne kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye to malam anan ya ce ga wani ta'aliki mai matukan mahimmanci kuma mahimmancin shi ya kai ga dole ne ya tsaya a fahimce shi kyakkyawan fahimta ya ce fin nususu sabiqa a cikin nasoshin da suka gabata shahadatun min shiyukh shi'a mun samu shaida ƙarara da manyan malaman shi'a suka ba da shaida ala annahu laysa li amri a'immatihim wala wasiyyati ali cewa ba umarnin limaman su bane kuma ba wasiyyan ali bane zikrun fi kitabillahi ta'ala ambatan ali da imamancin shi a cikin littafin Allah kun gano wannan ba Ali ne ya ce su faɗi haka ba sannan ba immansu ba ne to waye ya faɗa wannan magana da muhimmanci wannan magana da muhimmanci sau duk maganganun da ake kawo baka taɓa jin inda aka ce sai da na Ali ya ce ba sai da a ce wane ya ce haka ta sauka mun gano wannan da kyau ko? yana ce laisa li'amri a immatihim wala wasiyyata ali zikirun fi kitabillahi ta'ala wa hadha yunsafu bunyanihim wannan zai rusa ginin da suka yi min alqawaid tun daga tushe falam yakun amama shuyukhil mazhabi shi'i min maslakin ba su da hanyar bi illa alqawl bi ta'rif alquran kun gano wannan da kyau ku sai dai zo su ce qur'anin nan an canza shi ne mun gani wannan magana ɗaya kenan daga cikin maganganun da su masu ƙoƙarin cewa babu taharifi a ƙur'ani babu tagayiri ƙur'ani ya zo tsab ku riƙe wannan fasarar da ne muku fasara na biyu su kuma na waɗancan ƙudama'u masu ra'ayin 'yan mazan jiya mun gano wannan da kyau ku sai suke cewa a'a ai annahu laysa li amrin ya immatihim wala wasiyata ali zikrun fil kitabillah yanzu a ce babu wani al'amarin imamansu babu wasiya akan cewa sayyidina ali shine imami cikin littafin Allah eh wa hadha yansuhu bunyanuhum min alqawaid kasantuwan wannan to ya lalata ma tsarin shiyan kenan falam yakun amama shuhil mazhabi shi'i min maslakin to kenan shi'ancin ma bai ma da hanyar bi kenan a zubar kenan illa alqawl bi ta'rif alquran to dole ne a kirkiri magana a cewa qur'anin nan akwai tahrifi wa naqasi akwai raguwa wa ziyadati akwai kare-kare wa ilzami awamihim bi hadha al-i'tiqad kuma a lazimta ma jahilansu su yadda da wannan ولهذا شهد إمام المجلسي كما سبق أن أخبار تعريف القرآن عندهم لا يقل عن أخبار الإمامة وأنه إذا لم يثبت التعريف فلا تثبت الإمامة majalis ya ce in ba mu ce ƙur'ani an rage ba ko an ƙara ko an birkita shi ba to imamanci bai da wajen zama kenan dole faɗi wannan wala yasbutu ghayraha min al-aqaidihim min aqaidihim ash-shi'iyya kuma sauran aqidin su ma ba zai tabbata ba wa kada asabal majlisiyu suka ce majalis yayi daidai fa tahrif lam yaqa shi da tahrifi bai faru ba wa mas'alatul imama lan tathbut kuma matsalan imama ma bata wa raj'at kazalika dawon sayyidina alma haka wa ghayraha mimman harafa bihi shiyuh mazhab shi'i da duk wani canje canje da sauran malaman shi'a suka kawo wa sadaqallahu alazim iz yaqul Allah ya gaskiya da yake cewa sai ka wannan ayan barkuji cewa in ba mu taru kamar wani taro ne aka yi na kuskus a ɗaki cewa kai jama'a kun ga al'amarin ali jama'a ba za su karɓa ba domin babu al'amarin shi cikin alkur'ani maganan wasiya gare shi ma jama'a ba za su yadda ba saboda babu cikin kur'ani maganan a imma na mu sha biyu ba su da ambato cikin kur'ani to in muka yadda to harsashin addinin shi'a fa ya rushe duka to yanzu ya za a yi sai suka ce to yanzu bayan da za mu shigar da wannan sai mu zo mu shelanta ma jahilai cewa ƙur'anin nan akwai rage-rage da ƙare-ƙare da canje-canje a cikin shi in aka yi wannan to shi kenan sai mu samu sai mu saɗaɓo su to shi an ci ya karbu shi ne malai ce a tafa ma majalisi da ya faɗi wancan maganan cewa lallai ta harifi ya tabbata ba shi a ƙur'ani mitin aka kira mun gano wannan da kyau ko maganan imamancin ali babu shi a Kur'ani. wani taro aka yi aka kaga maganan cewa sayyidina ali zai dawo ko wani abu daga cikin mazabubin shi'a ya tabbata wannan abubuwan da suka faɗi ƙarya ne domin allah yana cewa wa ma kana hadal qur'anu an yuftara min dunillah shi qur'an nan ba littafi ne da aka kirkira daga wajen wani allah ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi shi qur'an yana gazgata abin da ya zo gaba gare shi wa tafsilal kitabi la raiba fi kuma yana bayanin bangaren shi sashi bayan sashi filla filla min rabbil alamin littafin daga saukakke daga ubangijin halittu am ya qulu naftara wai cewa suke kagan shi aka yi kul kace fa'atu bi suratin mithli ko da sura irin shi wada umanistata'atun min dunillah duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ku kira ya kawo muku gudunmawa in kuntum sadiqin jama'a kun gane wannan abin da malai ke sai ka muku su suna ganin qur'anin kirkire ne shine suke kokarin kirkiro sai aka ce ai shi qur'ani matsalan shi sashi ke fasara sashi ai sashi na goyen bayan sashi ai sannan shi kuma bai karyata wadannan littafan da suka zo kafin can a baya ba in ka ce akwai ambatan sayyidina ali cikin qur'ani da sai mu gani a cikin at-taura da linjila amma jimlar sahabbai akwai a taura da linjila amma ambatan shi kekirke kuma babu sannan littafi ne da Allah ya saukar in kun ce ba haka ba ku zo da irin shi mu gani yanzu da suka zo da irin Qur'anin su da muka bi muka tattauna Qur'anin Qur'ani ya iya zama ya kamata wannan abun ku tsaya ku fahimce shi da kyau suna kokarin su na a'a to in muka ce babu abun nan to gaskiya al'amarin a imma da al'amarin wasiya da al'amarin ali in ba shashin alkur'an to shi an ci ya rushe kenan to dole a kirkiro musu wajen zama to shine ake kira taro sai aka ce a ce ma qur'ani kaza kawai duk wani iskanci jama'a taro ake fitar da shi wai da haka za a addini Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu